إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ke kaddara wasa da ganin damarsa da amincewarsa ya tsawaita rayuwar mu kuma ba mu dama muka halarto wannan masallaci mai albarka na sam da ke birnin yamin jamhuriyar nijar don gabatar da karatu na kitabun tauhid wanda muke yi duka ranar landi bi iznillah wanda landi ta zara ce ne da sha uku ga wata na biyu watan safa hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da ainihin bakwai wanda ya dace da yau muna 27 ga wata na bakwai kuma miladiya shekara 2026 Eh, kamar da yawa suka sani muna cikin wani littafi mai albarka kitabu tauhid kuma wannan shine darasi na 21 yayin da kuma za mu tashi shafi na 25 a duba gani shafi na 25 za mu tashi kan gaba ta attiwila wanda idan ya ba mance ba kenan mun faro cikin babi na mada a fi ruka wata maya babin da ke bayani akan ruka shine kawai da wata maya da layu abubuwan da sun halatta ciki da abin da musu halatta to shine mun ta gaba ta atwila mala yace menene atwila hiya shay'un yasna'unahu yazumuna annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'ati shi atwila wani abu ne wanda mutanen shirkiya suke aikata shi wato mushrikai kenan ya tsoro suna riya cewa annahu yuhabbibul mar'a yana sawar mace ta so namiji shi da zauji haka so miji wa rajulu ila ra'ati ko kuma namiji ya so mata shi wato ko da ba ka son mace idan aka yi maka wannan abu sai ka ji duk duniya ba ka son wata mace in ba ita kuma mace ko da ba ta son namiji ya an kai mata wannan abu sai ta ji duk duniya babu namiji da ta so in ba shi ba wannan shi ake ma tuwila wani shiga da hicire da ake wajen tsafe-tsafe wanda aka gamuwa da a ce ko a ɗauko ƙasar da mutu ya taka ko a ɗauko tuwahin da ya sa suka taɓa jikin shi ko a ɗebo gashin shi kuma a nemo sunan mahaifiyarsa sai a haɗa yi wannan kulumboto ina fatan gani kamar yadda ka san yanzu misali karta ta kowa ba ta aiki ga wani to hakan na lokacin da a ɗebo ƙasar da mutu ya taka ko a ɗebo tuwayen da suka taɓa jikin shi ko a ɗebo gashin shi duk in ba nashi an ka ɗebo ba na wani bai sai nashi shi yasa sai a ce tuwa ya ƙwari a samo ƙasar da taka a ɗebo ta a aiki da ta ko ya ƙwari a samo takalmin da taka a kashi ko ya ƙwari a samo tuwayen da suka taɓa jikin shi to wannan wato masu ainihin harakar tsahi su wato makama ce mai ƙarfi gare su na isar da saƙon da duk abin su zuwa ga mutum inda ya samu waɗanga abu to in Allah ya so ko kashe kana suke yi suke son su yi Allah ba su rama za ta kashe na ba ta magani Allah kare mala ya ce warawa Ahmad an rufai alƙala li rasulullah sallallahu ya rufai la'alla alhayata satadulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiya aw taqallada watara aw istanjaba li idabatin aw azmin fa inna muhammadan bari'un min wannan hadisi wanda Ahmad ya rawaito shi daga Rufai yace manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce da ni ya Rufai ya kai Rufai la'alla alhayata satadulu bika yana ya kai tsawon rai to idan haka ta samu gare ka kai tsawon rai ko to ga wasiya fa akhbirin nasu ka ba mutane labari anna man aqada lihiyatahu cewa duk wanda ya kulle gemayensa au ta kalla da wataran ko ya rataye wani zare a wistan jabi da ji ida batin ko ya yi istinja'i da kashin dabba au azumin ko ya yi istinja'i da kashi fa inna muhammadan bari ummin to ya sani annabi muhammad ya barantar shi ba shi ba shi menene a ƙadalin ya tahu ya ƙulle gemayensa su laraba ga al'adarsu da yake mafi yawansu suna da ana allah ya musu baiwa ta ni'ima gashi to sai a samu wani wai sai ya ce yanzu gashin nan nashi tunda allah ya bai ni'ima shi na da yawa in ya bar shi haka to ko wani mai kallon muka ko wani abu zai same shi da wani aibi sai ya kame shi ya naɗe shi ya kulle shi ko ya kice shi ko shi ne wani abu to ba a yi haka shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya haka to manzo Allah ya baranta daga gare shi kenan abin da so gashi in Allah ya maka shi kai dai ka shace shi ka gyara shi ka tsabtace shi kamar shan hame mai hashina walƙiya saboda kyau saboda tsabta amma magana ka ce ka kulle ko kai kitso ko kai wani abu babu wani a cikin addinin musulunci mun gane kenan ko au ta kallau da wata ko kuma mutum ya rataya wani zare zare shine mutum ya rataya irin ziraron wanda ake ratayawa a yi kulle-kulle a yi tufi wa min sharri wa min sharri na fafati fere ukadi daga sharrin masu yin tufi a cikin kulluwa a zo a kulla zare ana zare a tsaye gaba a kulla a tofa wani abu haɗin kalmomi nasar kulle nasar dabaru sai a kulle wani abu a ƙara gaba a yi kulle a ƙara to waɗannan su ne alwata to duk wanda ya rataye irin wannan zaruruwan to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi ya badanta daga gare shi a wasan jabir ji idan batun ko yayi istinja'i da kashin dabba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mu musulmi in mun ka tunama kashe mun ka jewa da shi musulmi aljannu in suna gani sai su rage cika da nama kamar ba mu ci komai ba mu sai su ɗauka dabbobinmu in sun kai kashi dabbobin aljannu su ko in suka kashi dabbobin namu kashi dabbobi na mutane sai su ga abinci na nasu to sai manzo Allah ya hana a yi istinja'i da kashi ko a yi istinja'i da kashin dabba mene ne istinja'i kun san tsarki kashi biyu ne akwai tsarki na ruwa akwai tsarki na hobi da aka mun karanta cikin littattafan fiqh tsarki na ruwa shi an kai so shi yahi amma in kai na hoge shi ma yayi muna gane kenan kuma kamar da kake ganin wanda ba musulmi ba suna zuwa da lotus sun kai hadari ko sun kai ba haya su sa su shayi su dauke a musulunci yayi wannan tsalfin yayi hada ba haya eh hada ba haya eh hadda ba haya yayi amma dai ya zan wutiri kalle ya zan uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar sai dai ya zan wutiri sai guda ya hau to kana raba kai shi da kalle kana ma ka yi shi da icce kana ma ka yi shi da dutse kana da ma ka yi shi da kare duk waɗanda abuwa abinda shari'a ta hana maka dai ka kai da kashi kuma ka kai da kashin dabba saboda kuma mun ji kashin dabba ga matsayin shi shi kuma kashi ga matsayin shi shi kashi dai an ce musulmi ya ce jiwa da shi musulmin aljanu sun gane cike da nama sai ya ɗauka su shi kuma kashin dabbobi na mutane in sun kai su kuma alja- kashi- dabbobi aljanu sun gane sai su ga abinci na sai ɗauka sai amma Allah hana haka kenan abinci wasu na zaɓa ta sai wanzu Allah kare shi ina fata mun gane yawa wannan shi ne to don haka shi ne a wasan jabiru ji idabatin au azmin duk wanda ya waɗanga abuwa to fa inna muhammadan bari ummin annabi muhammad sai ya barantar shi ba shi ba shi kana gane kenan ko kenan a herdin mu waɗanga abuwa mu yi ma'aikata su tunda duk wanda aka ci ya baranta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai ta kare mishi dan ban sai da za a yi kabaransa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka ka samu rahama inda shi kai ba karan kun yi baran baran ba ka ba shi kenan sai mun kiyaye to akwai waɗanda abubuwan da za mu ciwa cikin waɗanga shirka ne akwai kuma abinda saƙon Allah ne. sai idan ana iya waɗanda a shirka su kan kayi baran baran da manzon Allah ba amma abinda saƙon Allah ne to shi na yiwuwa cikin baiwa ta Allah in ya ga dama ya hima mutum tunda ahli suna ƙida su shi dai ne in dai saban Allah ne ba shirka ba to bai samu ce da mauta dole an kai wata wata rana ko da ba a yahi ba an ka babbake shi ne gurgurdan zulumin shi za a hido shi cikin wata kenan bangaren wanda suka sabo ne sai zan harko ne zai yi baran-baran da manzo Allah amma zuwa gaba can zai iya haɗuwa da manzo Allah amma wanda yake shirka ta to ya yi baran-baran har gaba abada ina fata mun gane to wannan shine ya ce wa an sa'id ibn jubair qala man man qada tamimatan min insani kana ka adli raqaba rawahu waki walahu an ibrahim qala kanu yakrahuna at-tama'ima ka'annaha min al-qur'ani wa ghayri al-qur'ani kulluha rake wa min al-qur'ani wa ghayri al-qur'ani an karbo daga sa'id dan jubair qala yace man qata tamimatan min insani wato duk wanda ya galaya ga wani mutum ya kace ta to kana ka adil raqabati kamar ya yantar da bawa na kamar ya zo ya sai bawa ya yanta shi larar da za a ba shi kenan in ka galaya ga mutum ka kace kai jiwa da kai ko ka kace kai gina ka tuke ko ka kone ko kai wani abu. amma aka ce da sharadi al maslih muqaddam al mafsad abinda zai kawo sulhu zai kawo gyara shi aka gabata su a daga abinda da jawo kanna kakkate ka katse wa mutum laya kuma a samu matsala hatta kai ka da kwaso to ya kamata a kiyaye ko ta kai ka kashi kenan inda kake da dama nan za ka yi mun gane ko yalla yaron kana da alaka da shi ko kuma kai babba na wani dan yaro na kuma kana ganin babu wannan in ka katse wani zai jawo wata mafsala babba to sai kai haka da amma inda kana ganin babban mutum da laya shi ka zo ka katse kuma ka maka ko a dauke ka kasuwa ko a ka ga an jawo barna eh kenan inda ayi to a samu wurin da ya kamata a yi ba ko ina za a yi tunda an ce marar amikun mukaran fali da yiru bedi fa ila yusati fa bil sari fa ila yusati fa qalbi kenan wannan matakan uku sai ka yaki da su in inda kake da karfi na ka sa hannu ka cire ka kace ka kone ko kawai aure ka batar da in kuma inda baka iya hakan nan sai kai wa'azi in kuma inda kowa azan bai sai ka kyamaci abin kawai wannan shi da ke ina gada kenan ko yawwa yace wa rawahu waki walahu an ibrahim qala kanu yakrahuna tama'ima su sahaba abdullahi dan mas'ud nan sun kasance suna kyaman laya kullaha dukkanta min alqur'ani wa ghairi alqur'ani ko ta qur'ani ce ko ba ta qur'ani ba ce wato kamar yadda muka yi bayani kwanan baya muka ce wasu malamai suka ce in dai laya ta qur'ani kadai ce zallata wasu sun da ba su ga wani amma shi Allah dan mas'ud shi da almajiran shi yace laya ko ta qur'ani zallata to su ba su halaka ta ba saboda kuma irin abun da zai iya bijiro mata don yanzu misali in mutum na da layan nan zai iya shiga dushe da kamar da mukaci ko ba haka ba don yana da layan nan bai ɗebe ta ba wani sai dai shiga don ana ta yabba wani to yana yanzu ya shiga ta tare ta kaga sai ya shiga da ita kawo ba a shiga ko dushe da alkurani a gani zai iya sa ta cikin wani yanayi wanda bai kamata ba ka gani to shine don haka mafi aula shine dai a bari kawai Qur'ani ka karanta ka yi addu'o'i ka karanta cikin ruwa ka samu ka yi addu'o'i ka sha gafi da sauransu yet eh lokaci ya ko to mun kai da dai ba nan to eh eh bai shiga bai samu shiga masail kenan abin da ya kamata mu kiyaye shine eh ita layan nan ko da ta Qur'ani ce mu ba ta fara kamar da muka ce shi ya yi maka zama alheri saboda in za ka yi ta ta Qur'anin zallashi to akwai abin za su bijiro mata wanda zai zama zai zama ta kowa to na kasashi alkur'ani muna gane ke ko tun da yanzu wani layon nan ko kwana zai zai iya ɗebe su kaga in ka kwanta bisa ga laya ta qur'ani ka kwanta a qur'ani ai ka kuma wata magana ta shi ma shi yasa akwai haɗari dai kawai matsala dai ce babba kawai bari shi ne alheri ne da haka abin da muka faɗa daga Allah ne kuskure kuma Allah shahi muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka 没，你要不会准备，我们不会准备，是不？